بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا رباه 26 ga watan Dulqa'ada hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1420 wanda ya daidai da 29 ga watan February shekara ta 2000 muna karatun Sahihul Bukhari a cikin Kitabul Janaiz a inda al-Imam al-Bukhari a yau yace babu takbiri ala al-janazati arba'an babin da ke bayani akan cewa anewa gawa kabbar bari hudu ne a nan imam al-bukhari na son ya tabbatar mana da sunnancin yi wa gawa kabbar bari a sallah ya ce guda hudu ainihin ake yi kamar yadda kuma na fara ishara a karatutukan baya wannan baya kore abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yin kabbara biyar ko yi har zuwa tara kamar yadda in ka karanta littafin bulughul maram ko kuma littafin ahkamul jana'iz insha Allah ta'ala zaka iya sabon haka imam al-bukhari ya ce wa qala humaydun humaydun at-tawil ɗalibi ne daga cikin almajiran Anas daga cikin tabi'ai ya ce, Sallabina Anasun radiyallahu anhu, Anas Allah ya ƙara mishi yarda ya yi mana limanci na sallar gawa, fakabbara salasan sai ya kabbara guda uku sun masallama sai ya sallama. Fakila lahu sai aka ce da shi, ala gafata malam, ai uku kai madadin hudu, fastakbal alƙibla sai ya koma ya fuskanci alƙibla sun makabbarar rabi'a sannan sai ya kabbara ta hudu sun sallama sannan ya sallama wato ita sallar gawa babu kabli gare ta babu ba'adi kenan inda ka gane kai kuskure sai ka gyara kuskuren shi kenan sai a wuce wannan asari nashi ainihin al-Imam Abdurrazzaq ya fitar da shi da isnadi ingantacce amma daga Qatada daga Anas ba daga Humaydu ba kuma قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ainihin abu huraira ya ce lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ba da labarin mutuwar sarki najashi a ranar da shi sarki najashi din ya rasu wa kharaja bihim ila musalla sai annabi ya ɗibi sahabbai ya fita da su zuwa ga filin idi ko kuma zuwa ga filin da ake sallar gawa kamar yadda muka ji fasaffa bihim yasa suka yi sahu wa kabbara alaihi arba'a takbiratin ya mishi kabbarbari guda hudu ma'ana wannan sallah sai ta zama hujja akan cewa mafi yawancin sallar gawar annabi sallallahu alaihi wasallama kabbara hudu yake amma akan samu lokaci zuwa lokaci yakan kara ya zan biyar ko shida ko makamancin haka har ma an samu na daga ciki yayi wa ainihin sayyidina hamza kawun shi kenan da annabi ya tashi mai sallar gawa ya mishi kabbarbari guda tara a jere to waɗannan kabbarbari dama dai tun farko muka ce kabbara farko za a yi fatiha da sura kabbara ta biyu za a yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kabbara ta uku za a yi wa mamaci addu'a shi kanshi kabbara ta hudu shine za a yi addu'a ga shi mamaci da sauran mamata to in ya zan zaka wuce zuwa biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara to me zaka faɗa a waɗannan kabbarbarin shine zaka yi ta maimaita addu'a ne ga mamaci da kuma sauran mamata duk addu'o'i zaka abin nan ba za ka maimaita karatun Fatiha da sura ba ba za ka maimaita salatin annabi ba sai dai addu'a ga mamaci addu'a ga ainihin sauran mamata addu'a ga mamaci addu'a ga sauran mamata na daga cikin addu'a wadda take jami'a ce ta tattaro shi mamacin da wanda ma ainihin bai mutu ba da wanda yake karami ne da wanda yake babba ya zo cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi yakan yi addu'a Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana wa saghirina wa kabirina Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi alal islami ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم دينا cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa Allah ka gafarta wa karami da babba daga cikin mu wanda yake nan da wanda baya nan wanda ya mutu da wanda yake da rai namiji da mace ya Allah muna roƙonka wanda duk zaka ɗauki ranshi a cikin mu ka ɗauki ranshi akan yana cikin imani wanda zaka bashi daga cikin mu ka bashi akan addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ka gafarta wa wannan mamaci da ya mutu mu kuma da muke da rai muke roƙon ka gafarta mishi mu ma ka ba mu ladan wannan sallah da addu'a da muka yi mishi Allah kakka sa mu shiga fitina kakka sa mu yi ridda bayan shi ya mutu akan imani don Allah menene ya tattaro addu'a fiye da wannan babu shi yasa karka sake ka rabu da lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال حدثنا محمد بن سنان حدثنا سليم بن حيان حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على أسمحة النجاشي فكبر أربعا جابر يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا يا أينهم واتو صلى أسمحة النجاشي wannan kamar irin sunan sarauta ce dama muka ce ainihin wato wannan asalin annajashi din to asmihata din kamar yadda bahaushe anan zai ce mai martaba sarki kaza to kalmar su da suke faɗi madadin mai martaba da harshen su ba wai da larabci ba don kalmar asmiha ba larabci ba ce kalmar habashanci ce yaren ƙasar ne to wannan kalmar madadin mu da za a ce mai martaba kaza sai zama ainihin wato asmihata annajashi kamar sarki najashi ko mai martaba najashi ma'ana ta ɗaya kenan ko kuma asmihatu bawan Allah bawan Allah ma'ana tun da dama asalin sunan shi Abdullahi sai zama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tarjama ya fassara sunan kenan zuwa ga ainihin harshen Larabci wani lokaci ya ce Abdullahi wani lokaci ya ce Asmihata sarki Abdullahi Najashi ko kuma mai martaba sarki Najashi na Ashamata na'am to ni ne kuskure nace Asmihata ko Ashamata na'am فكبر أربعا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي كبر بري قداهلو وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أسحمة أسحمة من فهمت أكو أولنا رواية يتي أسحمة to mal farq akwai nuskar da ta zo da asmahata nan ana magana ne gashi yake cewa qauluhu ayyana ba wannan nan yana magana to dangane da yadda za a yi wa ainihin mimun fataha kenan ko kasra sai zan wata nuska asmahata wata nuska asmihata babu qira'atu fatihatil kitabi alal janazati babin da ke bayani akan karanta suratul fatiha wa gawa ma'ana sallar gawa kamar yadda ka ji tun karatuttukan mu na baya an tabbatar maka cewa sallah ce sallah kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ba ta ingantuwa sai an yi fatiha to wannan sallah sallar tarawihi ce sallar nafila ce idi ce sallar witri ce sallar gawa ce duk dai sallah sai da fatiha to shine imam al-bukhari yake tabbatar maka da cewa lallai dai za a yi karatun fatiha a cikin sallar gawa to ta iya yiwa ka karanta wasu malaman fiqhu Allah ya gafarta musu sun ce ai in dai kai kabbara farko kace alhamdulillahi alladhi amata wa ahya alhamdulillahi alladhi yuhyil mauta har zuwa qaddu'o'i ga sunan ibnu abi zaid al-qayrawani mai risala ya kawo ta iya yiwa kace wannan eh shikenan wannan daga wasu malamai ne suka fahimci haka amma daga manzon Allah dai abin da yazo shine karatun Fatiha da sura to shikenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi na kowa saboda su fuqaha din su suka ce da mu zaro kulla qaulin inda qauli Muhammadi in aka ce annabi Muhammad yayi magana to ku bar magana kowa ku dauki ainihin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama fama aminu fi dinihi ka mughamirin wanda ke da tabbas a cikin addinin shi shine annabi bai yi daidai da mutumin da yake da kantafi ba yana rike da abu ne tallafe aka hannu ko ya barar ko ya kai da tsautsayi gashi nan dai saboda haka abin da yake daidai a dauki Fatiha da sura ayi a ainihin kabbara farko kabbara ta biyu ayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kabbara ta uku addu'a ga mamaci in mun ce addu'a ga mamaci waccan addu'a da aka yi za ta iya zama addu'a ga mamaci amma ana neman addu'a ga mamaci shi wannan mamacin musamman ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har yakan ambaci sunan mamacin Allahumma inna fulan ibn fulan ya Allah lallai wani dan wane abduka bawanka ne wabnu abdika dan bawanka ne wabnu amatika dan baiwarka ne duk sai annabi ya tattaro sai karshe ya ce mun zo ne dan mu cece shi ka gafarta mishi da sauran addu'o'i waɗanda muna fatan akwai gabar da za ta zo duk za mu tattaro waɗannan abubuwan gaba ɗaya a zo a karanta kasar ya ɗauka ka samu ka haddace na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi sauƙin hadda saboda akwai tofin albarka da Allah ya yi na biyu kuma dama shi annabi komai nashi mai sauki ne duk abin da aka kawo annabi ko ko tayi aka yi mai na abu sai dubu wanne yafi sauki sai yayi saboda in ya dauki mai wuyar idan har shi zai iya mu karshen ta ba za mu iya ba saboda haka kullun ya tashi dauka sai ya dauki mai yafi sauki dan in za mu koyi da shi mu samu rangwame sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala al-hasan al-hasan al-basri yace yaqra'u ala tifli bi fatihatil kitabi sai mutum ya karanta ainihin fatiha ga yaro ainihin karami wa ya ƙulu sa'an nan ya ce, Allahumma ja'alhu salafan wa faratan wa ajira, Allah maɗaukakin sarki ka sanya wannan yaro ya zama magabaci na ƙwarai gare mu, Allah ka sanya wannan yaro ya zama wata ajiya ce gare mu a lahira, Allah ka sanya shi ya zama lada ne akan ma'auninmu ranar gobe alkiyama. Wannan ainihin aka ce Hassan al-Basri ya ce haka za a yi, wannan ya samo wannan magana ne daga sahabi Abdullahi ɗan Abbasin. kamar yadda al-Imam Abdul Wahhab ibn Ata'in ya ruwaito a cikin Kitabul Janaiz da isnadi sahihi kamar yadda Ibn Hajar ya faɗi a takaice wannan ainihin yana nufin kenan za a karanta Fatiha da sura to in yaro ne karami wanda bai balaga ba to babu laifi ainihin sai a ƙara da wannan ainihin zikir din ina fatan jama'a sun gane wannan to wannan to shine ainihin al-Imam al-Bukhari yake tabbatar mana da cewa za a karanta Fatiha sannan ayi wannan addu'ar to kamar yadda na ce ya tabbata daga Ibnu Abbasin dinnan cewa har a ƙara da sura wannan ya zo a cikin littafin al-Muntaqa na al-Imam Ibn al-Jarud da kuma ainihin littafin Musnadul Ya'la da kuma Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi ka karanta littafin Muqaddima ta Sifatus Salah ta Sheikh al-Allamah al-Albani insha Allah قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال طلحة يتي صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما ناي صلى بايا عبد الله بن عباس الله يقرا مسيردا حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحة بن عبد عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة shi wannan ainihin talhatu ɗan abdullahi ya ce na yi sallah a bayan sahabi abdullahi ɗan abbasin radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yarda ala janazatin shi abdullahi ɗan abbas ɗin nan ya yi wata sallah ne ga gawa faƙara abi fatihatul kitab ya karanta ainihin suratul fatiha a ciki to wannan na daga riwaya da nake mana ishara ɗin ya karanta fatiha kuma ya ƙara da ainihin sura kala da ya haka sai ya ce liya'lamu annaha sunnatun na yi a bayyana ne don su san cewa karanta fatiha da sura ɗin sunna ne ma'ana ba yin karatun ne a bayyana sunna ba karatun sallar gawa a ɓoye ake haka hadisi ya bayyana amma me yasa shi da ya zo ya yi a bayyana don su san menene sunnar yin karatun me ake karanta shi yasa su yi a bayyane sannan anan sunna ba yana nufin sunna kanwa farilla ba a'a yana nufin sunna haka abin ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa fatiha ake karantawa da kuma ainihin sura to kaga anan wato ba bayyana wacce sunna ba amma me ake karantawa yana son ya gaya musu abin da ake karanta to shi yasa yi a bayyane babu salati ala alqabri ba'da ma yudfanu imam al-bukhari yace babin da ke bayani akan sallah akan kabari bayan da aka rufe kabarin an rufe wannan kabari ba a yi mishi sallah ba babu laifi musulmi su je su yi sahu su tasa kabarin a gaba kaka ji an ce alal kabri ka ɗauka wai za a hau doron bayan kabarin ne a'a za a tasa kabarin a gaba ne jama'a mun gane wannan da kyau ko amma larabci yana da irin wannan haka to shine sai aka ce sai a tasa kabarin a gaba mamu sai su bi sai a yi sallah ko kuma jama'ar gari sun yi sallah sai aka samu babban limamin gari bai halarci sallar ba to babu laifi shi in ya zo sai ainihin ya haɗu da shi da waɗanda ba su sami yin sallar ba sai su yi sallar kamar yadda zaka ji wannan hadisin yana nunawa amma in har ya zan babban limamin gari ko kuma limamin da ke wagawa sallah ya yi sallah ka je makabarta to sai ka bi halin da ake ciki ka je ka samu ana rufe gawa ne sai ka shiga wannan halin na rufe gawa ka samu ana addu'a ne sai ka shiga ka samu an riga ainihin an rufe an juyo kai sai ka je kai mata du'a'i sai ka juyo ya isar insha Allah قال حدثنا حجاج بن منحال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه قلت من حدثك يا أبا عمرو قال ابن عباس رضي الله عنه الإمام الشعبي كما يدعين الشيباني كبام الأباري يتي wani mutum wanda ya wuce tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suka wuce wani kabari gashi nan a gefen hanya a fili kowa na gani sai annabi ya tsaya yi musu sallah su kuma suka tsaya a bayan shi shaibani ya ce sai na ce wane ne ya baka labari ya kai al-imam sha'abi shine baban amr kenan qala sai yace ibnu abbas shine bani labari Allah ya kara musu yarda wannan dalili ne akan ga kabari ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu an rufe shi kuma ya mishi sallah tare da cewa sun yi sallah amma da yake annabi shine gaba shine limami dan haka yayi sallah don ainihin wannan gawa ta samu albarka da sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقم المسجد أبو رافع يتي أبو هريرة يا جاء مش لابارين cewa wani mutum bakin fata ko kuma wata mace bakar fata anan mai riwaya ne yake shakka wani mutum ne baka fata ko kuma wata mace ce baka fata amma shi mai bada labari anan sai ce kana ya ƙummul masjida ya kasance yana sharan masallaci kaga sai karkata kamar cewa namiji ne amma sahihiyar magana abin da ya tabbata wannan mace ce mun fahimci wannan da kyau amma mai riwaya wani lokacin yanzu nan kaji kamar ya karkata ga namiji can wani lokacin kuma sai ka ji ya karkata ga mace to irin wannan ba shine ake kira muttaribi ba sai in an rasa murajjihat hadisi muttaribi shine hadisin da yau mai riwaya ya ce kaza gobe kuma sai ya faɗi wata magana daban jibi kuma sai ya maimaita ta shekaran jiya gata kuma sai ya maimaita ta jiya to kaga magana ba kan gado kenan in aka nemi tantancewa sai a kasa amma in aka samu wannan magana ta zo ta wata hanya wadda za ta tabbatar mana da abu ɗaya to sai a ce wannan hadisi ya zama ingantacce sai dai wani ne kawai aka samu ya rawar kai akai to haka al'amarin ya faru ga wannan shi wannan wani lokacin ya ce namiji wani lokacin ya ce mace amma sahihiyar magana mace ce wannan matsalar ta faru gare ta karanta littafin ahkamul jana'iz kamar yadda na fara faɗi a jiya to yace kana ya qummul masjida wannan mutum ya kasance yana sharan masallaci daga alqumama alqumama shine kazanta ko datti daga nan ne da larabci ya lalace komawa brokin sai suke cewa algumama ai ya je saudiya ya samo gumama me gumama shine shara riguna ne zai samo takalma ne tsofaffi gumama saboda qa idan ta zo wa balarabe in ba makaranta yayi makaranta ta aji ba in dai dan yawon garin shi kawai yake yana yawon shi a cikin kasar larabawa galibi zaka samu larabci gangariyar larabci ba shi a bakin su in ka je ka nemi shi larabci irin wannan na qur'ani ko hadisi in a misra ne ma in ya ga dama sai maka shigantaka ce sadaqallahu alazim wannan ai qur'ani ne wannan ai larabcin qur'ani ne saboda haka inda qa ta zo sai su mai da shi gha inda gha ta zo kuma sai su mai da ita qa inda jimun ya zo sai su mai da shi gha inda gha ya zo kuma sai su mai da shi ja hallaka zauga hallaka zauga zauja zauja sai ce zauga mun fahimci wannan da kyau to alqumama sai ce maka alqumama to shine kana yaqummul masjid shi wannan mutum ya kasance yana sharan masallaci fama ta sayyara su walam ya alamin nabi nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi mauti annabi bai san wannan mutum ya rasu ba fa zakarahu zata yaumin wata rana sai annabi ya tuno shi wai ina mutumin nan mai sharan masallaci fa qala alaihi salatu wassalam ga abin da annabi ya ce ma fa'ala zalikal insan mutumin nan me ya same shi ne na daina ganin shi qalu sai suka ce mata ya rasulullahi ya rasu ya manzon Allah qala sai yace kaga mai riwaya anan sai yake bada labari kamar abin akwai tsawo amma kaga mun karanto a riwayoyin bawa cewa kashe gari ne ma annabi ya tambayar amma anan kaji mai bada labari sai yace wata rana tunda eh wata rana ce tunda kashe gari ne qala annabi yace afala azantumuni ya ba ku sanar da ni ba fa qalu sai suka ce innahu kana kaza wa kaza ai wannan mutum kaza da kaza ne gashi bakin fata gashi ya mutu da daddare ga duhu abubuwa sun yawa ya manzon Allah kissatahu suka faɗi abubuwa kissar shi qala mai riwaya yace fa haqqaru sha'anahu ka gani sai suka wulakantar da al'amarin shi suna ga saboda wannan bakin fata zamu je mu taso manzo Allah suka kaskantar da al'amarin shi qala sai annabi yace fadulluni ala qabrihi duk da haka dai ku nuna min kabarin shi fa ata qabrahu sai annabi ya je wurin kabarin shi fa salla alaihi mishi salla mahallin shahid kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko shi annabi babu wani bakin fata a wurin shi ba wani farin fata a wurin shi manzon Allah shi ya zo da al'adalatu lijtima'iyya adalcin gudanar da jama'a duk gaba ɗaya annabi kowa nashi ne sallallahu alaihi wa sallama babun imam al-bukhari ya ce ga kuma wani babi almayyitu yasma'u khafqan ni'ali mamaci yana jin karar tafiyar takalman waɗanda suka kawo shi me yasa yake ji tare da cewa Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta kai baka isa ka jiyar da matattu ba to amma yaya akai kuma mamaci ke jin karar tafiyar takalmi ba dan komai ba sai lokacin da kuka rufe mamaci da zarar kun rufe shi sai a tashe shi to lokacin kun gama addu'a kun juya kun tafi dan haka an dawo mai da ran shi ne to yana jin karar takalman ku ba wai yana a mamacin shi bane da zarar an rufe mamaci ba sai kun watse daga makabartar ba kuna gama rufe shi mala'iku suna tayar da shi to a wannan lokacin ne sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce to sai ku yi addu'a shi yasa malamai masu gabatar da nasiha a makabarta ga nasiha zuwa gare su yin wa'azi a makabarta ba bid'a bace amma inda bukata za a yi to yaushe ake yin wa'azin ana yin wa'azin ne sa'ad da ake kokowa sa'ad da ake kokarin rufe mamacin amma yayin da aka gama hada mamaci tsaf duk abin da kuke to lokaci ya kare sai addu'a lokacin saboda annabi ya ce fa innahu al'ana a yanzu yanzu ne yus'alu da kun gama rufe shi ake tayar da shi ake tambaye shi to lokacin ake son ku fara addu'a Allah ka sauƙaƙa mishi wajen tambayoyin nan Allah ya sa ya iya amsawa Allah ka tabbatar da bakin shi Allah ka yi mishi kaza Allah ka gafarta mishi Allah ka tausaya mishi ka rufa mishi asiri kalmomi manya manyan kalmomi za a rinka ɗibowa ana roƙon Allah da su jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka in kana matsayin malami a makabarta kaga akwai buƙatar wa'azi to lokacin da ka isa makabarta ana haƙan kabari ana gyara ana nan to lokacin sai ka miƙe ka ne wa mutane nasiha haka ya zo a cikin sunna haka hadisin ya zo zaka ji imam al-bukhari fa imam al-bukhari akwai hadisi zai zo ƙarshe zaka ji ya ce mana babu mau'izatil muhaddisi inda dafni ko inda al-qabri babin da ke bayani akan malamin hadisi ya miƙe ko ya tsaya yana wa'azi a yayin da ake rufe mamaci ma'ana yayin da ake haka yayin da ake kazar-kazar ɗin a saka mutum a kabari lokacin ne malami zai samu wannan damar ya jawo hankalin mutane ga abin da yake da muhimmanci sai a rinka dubawa wa'azi shi yasa kaga larabawa saboda tsara abubuwa suka tsara har jami'a in ka je akwai jami'ar da akwai kulliya akwai sashin wato akwai cibiyar da in ka je a cikin jami'a kawai za a koya maka wa'azi da aqida ne kulliyatu da'awa wa usuluddin ba dan koyi ba saboda in ba a koya maka yadda ake wa'azi ba sai ka dauki wa'azin da ake wa yan kasuwa ka kai shi makabarta a li kulli makanin maqalin kowace magana akwai inda ya kamata a yi ta mutane suna ciwaciwan man fetur yaushe za ka dauki wannan wa'azin ka kai shi makabarta a dubi a makabartan nan menene suka fi bukata wannan kuma wa'azi bari in ka tara mutane a nan cikin gari sai kai musu jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka wa'azin sai ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan yi shi lokacin da ake kai da komowar rufe mamaci da an gama fa to shikenan sai addu'a to a daidai lokacin da aka zo ana addu'an nan tayar da shi ake zaune haka zaka zo ka ji zaunar da shi za a yi dafa'an ana tambayar shi a lokacin ku kuma kun gama addu'a kun juya kuna tafiya ɗas ɗas ɗas da takalman ku to yana jin ƙarar tafiyar takalman ku to amma bari mu bar mai abin ya bamu hadisin sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد حول السند وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم duk abubuwan da ke cikin isnadin nan mun yi bayanin irin su a baya babu bukatar sai an maimaita qatada yace Anas ya bashi labari daga Anas cewa Anas yace annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace al abdu idza wudi'a fi qabrihi bawa idan aka aje shi a cikin kabrin shi wata walla wa zahaba ashabuhu abokan shi da ƴan uwan shi waɗanda suka kawo shi suka juya suka bada baya suka yi tafiyar su kaga duk abu biyun sai da aka kwatanta da suka gama aje shi sai suka juya da suka juya tsayawa suka yi sai suka yi tafiyar su hatta innahu la yasma'u qar'ani alihim manzon Allah ya ce saboda yadda Allah ke budewa wannan mutum jin shi har ƙarar takalmansu da suka juya suka tafi wannan mutum yana ji to me yake biyo baya atahu malakani sai mala'iku biyu sai su zo mishi waɗannan mala'iku biyu kamar yadda hadisi ya zo sahihi cikin musnadul imami ahmad su ne munkar da nakir shi ne bahaushe ke cewa wala kiri fa'aqadahu sai su zaunar da shi dafa'an jama'a shi yasa ake so al'amarin Allah ka sallama kabarin nan yanzu yanzu kuka sa shi kuka rufe shi kuka kawo ice kuka daddanne ko tubali kuka daddanne yaushe zai iya tashi ya zauna amma tunda annabi ya ce za a tayar da shi a zaunar da shi sai ka yadda sai ka zauna lafiya fa ya kula linahu waɗannan mala'iku sai su ce da shi ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli muhammadin sallallahu alaihi wasallam menene kake faɗi game da mutumin nan Muhammadu zagin shi kake ko yaban shi kake kana shaida shi menene fa yaqulu bawan Allah mumini sai ya ce ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu ni ai na shaida shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne a wata riwaya aka ce ba ma za su gaya mai sunan annabi ba cewa za su yi me kake faɗi game da mutumin nan da aka aiko muku mumini sai ce muhammadu sai su ce i sai ce ai na shaida shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne fa yuqalu lahu sai a ce da shi unzur ila maq'adika minan nari dubi mazauninka a wuta abdalaka Allahu bihi maq'adan minal janna amma Allah ya canza maka mazaunin aljanna saboda ka iya amsa tambayan nan da baka ci wannan jarabawa baka yi dan wuta ne kai tsaye ka ganta fafare da ingatunan shiga zaka qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace fayarahu ma jami'an sai ya ga mazaunin nashi a wuta ya kuma ga wanda aka canza mai a aljanna duk gaba ɗaya ya wai ga nan ya ga wannan ya wai ga nan ya ga wannan ce Allah ya rufa mishi asiri wa ammal kafiru manzo Allah yace kafiri ba ma guje mushriki ba yahude kirista kowane iri duk wanda sunan kafirci ya hau kanshi awil munafiq ko kuma munafiki ga sallah ga azumi ga tauhidi rangadadau a baki amma zuciyar shi zunzurutuyar kafirar zuciya ce baya kaunar musulunci faya kolu in aka ce me zaka ce game da muhammadu sai ce la adri ni ma ban sani ba kunta aqulu ma yaqulun nasu ni ma dai ina faɗin irin abin da mutane suke faɗi dan Allah jama'a kun ji a nan duniya yana faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullahi amma a kabari ta sulube ya kasa faɗi ya ce ina dai faɗin yadda naji ana faɗi to ka maimaita me kake faɗi din adama ba zai iya ba yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin bakin mutanen kirki Allah yana tabbatar da shi duniya da lahira mutanen banza kuma shi ke nan ana zuwa kabari duk abin da suka iya na karatu sai sun libi fayuqalu sai a ce da shi la daraita wala talaita baka sani ba kuma baka je ka koya ba in baka sani ba ta zama hujja me hana ka je ka koya jama'a kun ji sharrin rashin zuwa makaranta wannan na daga cikin matsalar da baka shiga tun daga kabari ashi baka zuwa makaranta ba wurin wa'azi ba ruwanka da nasiha sallah dai zakai azumi zakai zakka zakai zaka je cin kabari a tambaye ka me zaka ce ka ce baka sani ba sai a ce an ji baka sani ba me yasa baka tambaya ba thumma yudrabu bi mitraqatin min hadidin sannan sai a kwada mishi wata guduma ta karfe darbatan baina udhnaihi a kwankwatsa mishi wata guduma duka tsakanin kunnuwan shi guda biyu ma'ana kamar a samu dokin keye shi kenan a daka ko kuma gindin kunnan shi fa yasihu sai ya ihu sai hatan ƙara wadda yake yasma'u haman yalihi duk waɗanda ke kusa da shi duk waɗanda ke kwance cikin makabartar za su ji illa sakilaini sai dai ainihin mutane da aljanu abin da ake nufi anan waɗanda ke kusa da shi ko dai waɗanda ke kwance a makabartar matattu ko kuma duk wata halitta da ke kusa da wannan kabari nashi sai ta ji ihun shi sai dai mutane da aljanu Allah ya sa ba za su ji ba jama'a mun gane wannan da kyau saboda Allah madaukakin sarki yana da ka'ida ita ce zai faɗa mana magana a bakin annabawan shi ko mu yadda mu aiki ko kuma muke amma ba a nuna mana irin waɗannan ayoyin zahiri yanzu an ce an ɗauko gawa tana magana tana ina za ku da ni ina za ku da ni in ta mugu ce ta mutumin kirki tana ai sauri ai sauri annabi ya ce kowa na ji ban da mutum to ina ma'ana haka imanin ka ya sa ka yadda azabar kabari in aka daki kafiri ko munafiki a cikin kabari in yi ihu duk halittu za su ji amma dan adam da aljani ba zai ji ba in ka ce ƙarya ne to kana daga cikin wanda za ku sha dukan kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau bukhari ya kawo mana wannan hadisi ne don ya mana hujja da shi akan cewa mamaci na jin karar takalma na waɗanda suka ainihin juya suka tafi suka rabu da shi amma wannan hadisi wasu sun yi hujja da shi akan cewa dalili ne dangane da halaccin shiga makabarta da takalmi al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin sharhin bukhari a wannan gurin da shi da ainihin al-imam ibn hazmin suka ce wannan ba hujja bane domin me wannan ainihin magana ce dunkulalliya annabi sallallahu alaihi wasallama yi amma annabi yana tafiya shi da wani sahabi suka shiga makabartar kafirai za su wuce annabi bai ce wa sahabin nan komai ba suna shiga suna tinkara za su shiga makabartar musulmi sai annabi ya ce wa wannan mutum sahabi kai ka cire takalmanka da wannan sai aka gane ashe wannan nassi ne karara akan cewa ba a shiga makabartar musulmi da takalmi amma wannan ba nassi bane karara domin me cewa ainihin in dangin shi sun juya sun tafi yana ji sai ibnu hajirin ya ce tun daga hadisi can ya hana wannan kuma zahiri ba halattawa yake ba sai a fassara wannan da cewa sai in sun fita daga makabartan ne sun sa takalman nasu Allah zai jiyar da shi ainihin karar tafiyar takalman nasu dan ya zama hadisan biyu kowanne an faɗi ma'anar shi kenan jama'a mun gane wannan da kyau amma al-Imam Ahmad ya ce idan makabarta da kaya ko da kwalba ko da wasu abubuwa da za su raunata kafar ainihin wato musulmi da ya shiga makabarta to babu laifi zai iya shiga da takalmin shi wannan larura ce karanta fiqh sunna mujalladin farko jama'a mun gane wannan da kyau amma in babu larura kana tinkaran makabarta imamu abu hanifa yace mun imamu abu dauda yace mun tafi makabarta ni da ahmadu dan hanbali ana isa za a shiga makabarta sai na ga ya cire takalman shi tas ya aje su gefe guda to shi kenan ko ka cire ka aje su gefe guda ko ka cire ka shiga da su ka samu wani wuri ka aje domin mutane sun yi sata takalmi a masallaci za su iya a makabarta ma in kana jin tsoron za a yi maka sai ka dau abin ka sai ka shiga da shi ka aje a wata kwana Allah kiyaye wannan kenan don haka sai ainihin Imam al-Bukhari ya hujja da wannan akan ainihin cewa mamaci din yana ji to wannan jin shine dai muke ƙara nuna maka ba wai fa dukkan mamaci ne yake ji ba a wannan dan wani lokaci ne da aka da dawo mai da ranshi ane mishi tambayar shi saboda akwai hadisai sahihai da suka zo haka cikin musnad al-Imam Ahmad da cikin ainihin Abu Dauda annabi ya ce in aka sa shi a kabarin sai a dawo mishi da ranshi to lokacin da aka dawo mishi da ran ne ana tambayar shi din kuma yana jin abubuwan da ke gudanuwa a gefe da shi shi yasa dan adam gaskiya bayan wannan rayuwar da yake ciki ba shi da wata masifa da ta wuce mutuwa mutuwa masifa ce ga ɗan adam to amma abin da ke biyo bayan mutuwa kuma ya fi mutuwan masifa shine wannan tambayar nan da ake maka don hakan Allah ya maka karama ka mutu a wurin jihadi ko kuma ka mutu ta wata hanya da za ta cancanci a ce mata kayi mutuwar shahada to Allah ya kiyaye ka daga tambayar kabari kamar ka mutu ranar juma'a ko daren juma'a ko kuma ciwon bakon daure ya kashe ka ko annoba ko kuma ainihin ka faɗo cikin wuta ka ƙone ko kuma ruwa ya cinye ka ko gini ya danne ka ko dai wasu abubuwa makamantan waɗannan to irin waɗannan an aka yi wa annabi tambaya me yasa wai ba a yi musu tambaya a kabari me yasa ba a yi musu azaba kabari annabi ya ce ai azaba ta ishe su irin hanyar da suka mutu mutumin da yana ji yana gani da ran shi da lafiyar shi wuta ta kama shi ta cinye shi ai wannan ya ishe shi azaba me kuma ake so a yi mai ruwa ya shaƙe shi ko gini ya danne shi tun yana da rai har ran ya fita ko kuma wata cuta irin wannan da za ta tasa shi a gaba har sai ta ga bayan shi ko kuma kawai ai ta mutuwa yanzu nan a waye gari da ran shi da lafiyar shi kafin la'asar ya mutu to duk irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce Allah madaukakin sarki ya ainihin gafarta musu ma'ana sun samu darajar shahada matukar musulmi ne haka matar da ta mutu a wurin naƙuda ko kuma ainihin budurwar da ta zama ga ta ta gama cika budurwa cikakkiyar budurwa cif sai kawai sai mutuwa ta zo ta mata faffaya ta buge ta to duk waɗannan na daga darajojin shahada da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa Allah madaukakin sarki mana baiwa da mutuwar shahada Imam al-Bukhari yace babu man ahabba dafna fil ardi al-muqaddasati aw nahwiha babin da ke bayani akan wanda ya so ya mutu a ƙasa mai tsarki ko wata makamanciyarta kai fatan Allah ka ɗauki raina a birnin Qudus ko kuma makamanciyarta ko Makka ko Madina aka ce in kai haka kai daidai babu laifi ka ce Allah maɗaukakin sarki ka ɗauki raina a makka Allah ka ɗauki raina a madina Allah maɗaukakin sarki ka ɗauki raina a birnin kudus wannan ba fatan mutuwa bane akwai bambanci tsakanin wannan da fatan mutuwa annabi ya hana fatan mutuwa to amma wannan ba fatan mutuwa bane sai dai kana roƙon Allah ne in har mutuwar ta zo Allah ya sa ta tare ka a gari kaza kun ga ba cewa kake ka mutu ba amma in ta zo to ta same ka a gari kaza to babu laifi wannan amma ka ɗaga hannu kana cewa Allah ka kashe ni Allah ka sa in mutu an hana ka wannan addu'ar amma Allah ka ɗauki raina a birnin Kudus, Allah ka ɗauki raina a Makka, ko Allah ka ɗauki raina a Madina, aka ce in kai haka kayi sunna yayi daidai sunna annabawa ce. Me yasa Imam Bukhari ya ce haddasana Mahmudun, haddasana Abdul Razzaq, قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه سكه فرجع إلى ربه عز وجل فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عز وجل عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر الإمام البخاري يسامو من وانا حديثي دقا مالمين شي الإمام محمود محمود كما يتشي الإمام عبد الرزاق يا باش أينهم وانا حديثي الإمام عبد الرزاق صاحب المصنف shi kuma ya ce ma'amaru ya bashi hadisi ma'amaru ya ce tawus ya bashi hadisi ai ibnu tawus dan gidan tawus dan gidan tawus kuma ya ce mahaifin shi tawus ya bashi hadisi hadisin daga abu huraira aka samo shi a zahirin hadisin kama abu huraira ne ke bada labari tunda aka ce kala abu huraira ya ce ursila malakul mauti ila musa anna abu huraira ya ce an aiki mala'ikan mutuwa zuwa ga musa amma daga ƙarshe abu huraira ya nuna cewa daga annabi ne ba ra'ayin shi bane dan an samu wasu zindiƙai suka ce wannan ra'ayin Abu Huraira ne yaushe Abu Huraira zai faɗi wannan daka Ibn Hibban sai da ya kulla babi guda a cikin littafin shi As-Sahih yayi musu raddi malamai na Mu'tazilawa suna sukar wannan hadisi matukar sukar hadisin nan amma malaman Ahlus Sunna wallahi ba su sassauta musu ba sai da suke rugurugu da su yasa an kana son ka ga rajamu ka soki wani hadisi da ya inganta malaman Ahlus Sunna din nadinka da gemunka da carbinka za su hada su daure ku baki ɗaya su yi muku raddi Allah ya shirye da mu Abu Huraira yace ursila malakul mauti ila Musa alaihi salamu an aiki mala'ikan mutuwa zuwa ga annabi Musa amincin Allah ya tabbata gare su da shi mala'ikan mutuwan da shi ainihin annabi Musa Allah ya ƙara musu aminci to wannan aike da aka yi mai da ya tashi tafiya sai ya rikida ya zama mutum falamma ja'ahu da mala'ikan mutuwa ya zai wurin annabi Musa sakkahu sai annabi Musa ya kwada mishi mari ka ji dalili ba ya je a siffan mala'ika ba ne, in ba haka ba mutum yaushe zai iya marin mala'ika. Abu na ɗaya kenan, abu na biyu ya keta ƙa'ida ne wadda annabi Musa ya sani, ita ce, aka ce annabi Musa na zaune tsakar gidan shi kawai sai ga mutum a tsakar gida. Kuma ko a cikin addinin mu annabi ya ce, in ka ga mutum ya leƙo gidanka, sai ka shirya da dutsen ka ko da kwari da bakakka yana sake leƙowa ka buge idon shi. Haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama wata ran yana sallah, sai kawai sai ga wani ya leƙo mishi gida yana sallah a tsakar gida sai ya taɓe kibiyar shi da kwari da bakar shi a sallah ya ɗana mutumin na sake leƙowa sai ya callara mishi ka karanta fiqh sunna zaka ji bayani dalla dalla cikin juz'i na biyu dangane da waɗannan hukunce hukunce ka'idar musulunci annabi ya ce duk mutumin da ya shiga gidanka babu izini ka fashe idan shi jama'a mun gane wannan to shine wannan mutum kawai annabi Musa yana zaune sai ya ga mutum a cikin gidan shi sai ya kwada mishi mari faraja ila rabbihi azza wa jalla sai mala'ika ya koma wurin ubangijin shi faqala yace arsaltani ila abdin la yuridu mauta Allah ka aike ni zuwa wurin wani bawa wanda baya son mutuwa to kun ga anan bai je wa annabi Musa da siffan mala'ikan mutuwa ba balle annabi Musa ya gane an zo daukar ran shi don haka ya mare shi aka ce garin marin har sai da idan mala'ika ya fita guda daya dan ka san annabawa suna da ƙarfi faraddallahu azza wa jalla alaihi ainahu sai Allah ya mayar mishi da idan shi wa qala sai ya ce irje ka koma fa qullahu ka ce da Musa tunda dai baya son mutuwa ya da yadahu ala matni saurin ya samu bijimin sa namijin sa kato ya aza hannun shi haka ya dafa falahu bi kulli ma ghattat bihi yaduhu bi kulli sha'ratin sana duk gashi daya da hannun annabi Musa ya rufe to wannan gashin a madadin shekara daya tun da dai so yake zauna a duniya to je ya samu bijimin sa ya dafa duk gashi ɗaya shekara ɗaya don haka in gashi miliyan ya taɓa to shekaru miliyan ya je yadda yake so ya dafa ya baza hannun shi da kyau kenan qala shi kenan annabi Musa lokacin da mala'ikan ya zo to sai ya dawo mishi da wannan siffa sai ya gane to yanzu wannan ashe mala'ikan mutuwa ne sai annabi Musa ya ce ai rabbi summa maza ya ubangiji idan a kaddara na dafa bayan sa na dafo shekaru masu yawa bayan waɗannan shekaru sai me ƙala sai Allah ya ce sun malmautu sai mutuwa ai komai daɗaya dai mutuwa za a yi ƙala sai ya ce fal'ana to ta zo mana a yanzu tun da dai komai daɗaya za a mutu to ai gwamma ka a daɗa ma a yi ta yanzu kawai fasa alallaha an yudniyahu min al-ardil muqaddasati da ya ce Allah yanzu a ɗauki raina sai ya ce amma Allah ina roƙonka da ka matsa da ni in shiga ainihin cikin birnin Kudus ramyatan bi hajirin in na shiga wannan gari na birnin Kudus ko da daidai da a jefa dutse haka ya dan dan tazarar tsakanin wajen garin da cikin garin iya nan kawai in na samu na shiga na faɗi na mutu yayi daidai qala abu huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace falau kuntu samma da a ce a can ne nake tare da ku nake koya muku wannan hadisin in ji annabi kenan la'araitukum qabrahu da na nuna muku kabarin annabi Musa ila janibi tariqi a gefen hanya inda al-kasibil ahmari a wurin wani tudun yashi ja al-kasibil ahmar ala haddi qawli imra'il qais wa yawman ala zahr al-kasibi ta'azzarat alayya wa alat halfatan lam tahalluli أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمأت سرمي فأجملي وإن كنت قد أسأل إلى آخره wani mawaƙi ne fasiki in ka koyi waƙoƙin shi akwai karatu a ciki amma akwai zancen banza ba dattijo bane dan iska ne mawaƙi ne haka to duk wata kalma da kake ji a larabci ya waƙe ta duk wata kalma da zaka ji wai tai maka wahala tana nan ya waƙe ta mutum ne da shedanu sun daure mishi gindi shine yake cewa wa yawman ala zaharil kasibi ta'azzarat yace wata rana a tudun janya shi ta bani wahala wata yarinya ce da yake son ya fasikanci da ita yayyayyayy duk yadda zai buga ya buga ya buga ya buga ya buga saboda bala'in santa da yake ya jarabtu sun kintsa za su tafi abin nan yawon shakatawa za su tafi swimming pool za su tafi daji a je a kurma a kogi sai rinka lallafawa yana bin su suna gama cire kayansu suka je suka fada cikin ruwa duk sai tattara kayansu sai ya haye kan bishiya ya zauna da suka gama wanka wayyo Allah ka yi ce a kowace ta kwantar da hankalin ta ga kayan ku amma wadda take so ta zo duk roƙon Allah kaza kaza ya ce ai ba wani Allah da inna imrul qais ya san Allah ne shi gunki ma bai yarda da gunki ba matsayacin shi san bai yarda da gunki ba ya an kashe uban shi ya tafi ya je nema ka san ko dan iska in aka yi mishi mutuwa za ga ya dan dawo masallaci kwana biyu shi ma imrul qais an kashe uban shi sai ya dan yi la'asar haka sai ya tafi to dai bari ya tafi neman sa'a wurin gumaka kai ya tafi nemo sa'an ramuwa babu sa'a ya je dan zuba sadakar da ake zubawa gumaka suka dawo mishi da cewa babu sa'a a tafiyan nan ya tsara sadaka kashe gari suka dawo babu sa'a kashi uku ya sake ƙara sadaka suka sake dawowa da babu sa'a sai kama karan da ake zuba sadaka ya karere ya yi maka wa gunkin a fuska ya ce lau abaka lau abuka kutila ma mana'ata da mai gidanku aka kashe ai da baka hana an je ɗauko fansa ba sai ya tafi ya ce alyawma khamr ya ce yau giya giya kawai zai wuni sha ya ce wa gadan amr gobe kuma ɗauko fansa to shine yake cewa wai wata rana a tudun rairayi din nan ita Fatiman nan ta ba shi wahala ya buga ya buga ya buga ta ki duk sauran yan mata sun sallama amma ita ta ki sallamawa shine sai zo yana munada murakham a Fatima mahlan ba'da hadha tadallul yace haba Fatima wannan yanga ta yawa kaza ka bayi ta zantuttukan banza ka je ka koyi adab in ka koyi adab ko kana dattijo in ka je zaka koyi adab sai ka dan aje tabaran dattako kaɗan haka saboda abubuwa ne maguzawa ne su kuma sai Allah ya sa su larabawa ne samfariran larabawa in ban da shi imrul qais da yake da alaka da sarkin kasar rum turanci da rumanci yana shiga cikin larabcin shi sauran mawakan jahiliyyar nan larabci suke tsabagen larabci jama'a mun gane wannan da kyau ko to alkasibul ahmar shine yace ala zahar alkasibi alkasib shine tudun yashi duk inda aka tara yashi tudu sai ka kira shi alkasib to shine sai annabi ya ce da a ce a can muke da na nuna muku kabarin annabi Musa a gefen hanya indal kafibil ahmari a ainihin tudun yashi ja to yanzu wannan lau ta zama me kenan ta zama ainihin harfun tina'in limtina'in me yasa annabi ba zai nuna musu ba saboda ba a can ake ba tunda ba a can ake ba ya nuna kenan annabi bai nuna musu inda kabarin annabi Musa yake ba magana tana nan tabbatacciya cewa duk duniya babu kabarin annabin da aka sani inda yake sai kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani da za a je a ce kabarin annabuwa ne kabarin annabuwa ne duk zato ne babu tabbas akai annabi ne kadai Allah ya wanzar da kabarin shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kai musulmi in Allah ya karrama ka ka samu zuwa Madina ka ziyarci masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ka samu ka ziyarci kabarin Annabi ai Allah ya maka gamdakatar Allah ya maka gamdakatar yanzu Yahudu da Nasara ko suna son ziyara kaburbukan annabawan su zai je a je a nuna musu wani tudu wani ginannan daki a ce nan kabarin Annabi Musa ne amma wa yake da tabbas babu wanda yake da tabbas amma kai kana da tabbas zaka rantse akan cewa wannan wuri da ke cikin masallacin Annabi kabarin Annabi ne da Abubakar da ainihin Umar alfazazi yace ala yace salatun wa taslimun ala qabri ahmada wa qabri abi bakrin wa qabri abi hafsin yace tsira da amincin Allah ya tabbata ga kabarin annabi Muhammadu da abubakar da Umar al-Faruq Allah ya kara musu yarda jama'a wannan hadisi bukhari ya kama mana shine dan ya hujja akan ya halatta ka roki Allah ya dauki ranka a birnin Kudus ko kuma Makka ko Madina ko wata ƙasa mai tsarki irin su ina hujja a ciki shine ga annabi Musa ya roki Allah akan haka kuma annabi bai ce ku kar ku yi haka ba duk abin da wani annabi ya daga cikin annabawan da suka gabata shin za mu iya koyi da wannan abu shine malaman fiqh suke kira malaman usul fiqh suke kira shar'u man qablana shari'ar da ke kafin mu tana iya zama shari'ar mu in annabi ya zo ya karantar da ita bai ce kada ku yi ba to saboda haka yanzu in ka ce Allah ka ɗauki raina a makka ko a madina ko a birnin kudus baka yi laifi ba insha Allah ka yi daidai saboda wurare ne masu tsarki musamman Allah maɗaukakin sarki cikin tsarewar shi zai tsare waɗannan garuruwa masu tsarki daga shigar shedanu irin su dajjal da makamantan waɗannan fitintunu ya juju da majuju Allah kiyaye babu dafni billaili imam al-bukhari ya ce babin da ke bayani akan rufe mutum da daddare rufe mutum da daddare jama'a in har ba zai kai ga nakasa wasu haƙoƙi nashi ba shi kenan sai a rufe mutum da daddare amma in zai kai ga nakasa wasu haƙoƙi nashi a ce ba za a samu likafani ba saboda dare yayi ba za a samu ainihin damar sa mishi turare ba saboda dare yayi ba za a samu damar masu zuwa halartar sallar shi da yawa ba ko kuma ma mutane ba za su fito ba ko kuma mutane ba za su je rufe shi ba ko kuma akwai wani hadari a makabartar da daddare to irin wannan sai a samu sai a aje mutum amma sai a yi mishi wanka a yi mai duk abin da aka san ya cancanta za a iya na gaggawa a lokacin yadda in gari ya waye sai a yi marmaza sai a kai shi kabarin shi jama'a mun gane sai imam al-bukhari ya ce wadufina abu bakr radiyallahu anhu laila sayidina abubakarin an rufe shi ne shi ma da daddare sanda abubakar ya mutu da daddare aka yi mishi jana'iza qala haddathana usman ibn abi shayba kaga imam al-bukhari ko kaji kuma usman dan abi shayba kanin abubakar ibn abi shayba wa da kani ne malamai biyu kuma shi imam al-bukhari di yadi sai karatu قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل بعدما دفن بليلة محل الشاهد كينا النبي ياي ووني متون صلى bayan da aka rufe mutumin da daddare mahallin shahid kenan an rufe mutumin da yaushe da daddare annabi bai wasu habbai fada akan sun rufe shi da daddare ba sai dai fadan da ya musu shine me yasa ba a je an gaya mai ba da wannan ya nuna kenan ya halatta rufe mutum da daddare ko kama huwa wa ashabuhu Abdullah dan Abbas ya ce annabi da sahabbai suka tsaya suka yi mutumin sallah wa kana sa'ala anhu annabi ya tambaya ne fa kala yace man hadha wannan kabarin waye qalu suka ce fulanun wana ne dufin albariha daren jiya aka rufe shi daren jiya shine albariha an gane ko yesternight kace daren jiya albariha fa sallu al fa sallu alaihi sai suka hadu suka yi mishi sallah dan haka ya halatta a rufe ainihin mutum da daddare matukar za a kula da haƙoƙin shi saboda kamar yadda muka ji cewa mumini ana gaggawar rufe shi ne shi yasa ko asibiti aka kai ka ingila ko america ko ina kowace ƙasa aka kai ka asibiti jama'a kar ka sake ka ce kai in ka mutu a da da kai gida a'a inda ka mutu din na ingila tunda da musulmi a ingila a rufe ka a can ba a san ai jinkiri da gawa so ake da zaran mutum ya mutu an tabbatar an haƙƙaƙe ya mutu to shi kenan sai a yi marmaza sai a ainihin a abin nan akwai wani malamin mu a shekhu taha a shekhu taha ya karantar da mu wata ran sai ya zo ya mana darasi sai ya ce mafi yawanci ku yan najeriya kuna rufe mutane da daren su to sai jayayya saboda su malamai larabawa suna son ku koyi ilimi ne sai zo sai ya sako muku matsala duk sai kun gama ce ku ce sai ya kawo muku dalilai sai kuma ku sallama ya ta bayanai ya ta bayanai ƙarshe har sai zo har ma sai ya nuna mana ya mana hujja da wani littafi to ina nan da wannan littafin alhayatul barzakhiyya mai littafin sai bayanin cewa in mutum ya mutu a samu ƙwararrun mutane waɗanda suka haƙƙaƙe yadda mutuwa take a bincika an ba haka ba galibi ana rufe mutane da daddare turan nan sai na ga wani likita ya tsaya yana yin bayanai irin haka a sky one gidan talbijin ne na ingila yana bayani akan irin sirrin da ike sa wasu mutane in suka ainihin dogon su ma suke sai ya zanga wata na'ura da su suke da ita likitoci irin na ƙasa waje ba irin likitocinmu ba da allura ma sai an dafa ta kafin a wani saboda maneji mun fahimta wata na'ura in aka ce mutum ya mutu tura sai su ce a'a sai su kafa wa mutum ita a daidai kirjin shi daidai kafan zuciyar shi shikenan a cikin bayanan da likitan yake sai ya ce don in aka ce mutum ya mutu jini ne yake ɗauke kafa daga ainihin zuciyar shi shine ma'anan mutuwa to wannan ainihin wata na'ura ce da aka sa sai ta rinka zuƙo jini ta rinka zuƙowa tana dawo da shi zuwa zuciya yana dawowa sai ga mutum ya bude idan shi sai suka gwada a aikace ga wani nan ana ta kuka ya mutu sai aka kafa mishi wannan da ya share wajen awanni ga sunan dinda bayanai suke a takaice da ya share wajen kamar awa takwas haka kawai sai ya bude ido ya dawo to mu kam a dai Afirka Allah ya ji kanmu mu da tura ma suke son a kashe mu jama'a dan haka suka kera makami kawai shikenan sai rasa akan wa za su gwada sai su same ka kai wani tsohon soja sai su ce to kai ka ce baka yadda da zabe da aka yi ba mana shikenan za a baka kaza za a baka kaza za a yi maka kaza za a yi maka kaza sai ka zo kai ta kashe danginka dan Allah ku duba irin kisan wulakanci da danginmu ne yan Afirka suka yi mana a kasashen Sierra Leone da Liberia me talaka yayi wani rogo zai kasa rogon ya bushe kafin la'asar shi zai je gida a ci to an kama wannan an kashe wai saboda ana ga za a samu mulki za a samu diamond shi wani ma bai taba ganin diamond din ba an kama shi an kashe shi akan saboda dan Afirka ba shi da tunani turawa ba sa kaunar mu ya kamata duk dan Afirka ya san wannan turawa ba sa kaunar mu ba ba wata alaka da bature yake kaunar ka in aka sako muku ainihin bala'i ya zo ya tattare ya tattaru sai a samu shinkafar da ta shekara ashirin a ajiye sai a aiko muku ita ba irin ta ce nan aka fara aiko da shinkafar gwamnati ba sai an yi mata wuta biyu tukuna take daina ɗoyi lokacin ana ce mata karalai ba haka yake ba ana nan shekarun baya da suka wuce suka danno mana wani man fetur duk wanda ya shaƙe shi sai ya amai da gudawa suna shan irin wannan man fetur din ya kamata kai dan Afirka kai tunani wani ya baka makami ya ce ka kashe dan uwanka dan me ka ce shi a gwada a jikin shi mana ko ba kauye a kauyen su a harba mutanen kauyen su a ga kilomita nawa zai ci kauyuka nawa zai share a a sai mu ne za a baka kuɗi kawai ka kashe danginka kuma ka zama shugaba ka duba irin abubuwan da su Fodai Sanko suka yi a kasashen Sierra Leone da sauransu an kama talakawa an kashe kuma daga ƙarshe an sa kai ne mataimakin shugaban ƙasa ina rahama jama'a ya kamata ka rinka tunani annabi yana da tausayin dan adam yaki aka je aka sai ga wata mace gata nan an daddatsa ta an zubar da ita manzo Allah yake subhanallahi dan me aka kashe wannan manzo Allah ya hana kashe mata da yara a wurin yaki matukar ba makami suka dauko jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to ya kamata akwai tausayawa rai rai ko na dabba ne kana ga karuwa duk a tsinannin duniya wace ce gaba da karuwa karuwa fa karuwa ga nan ta tausaya wa kare ta ga zai mutu ta bashi ruwa ya sha Allah ya shi mata albarka haka manzo Allah ya ce shakar hallahu sai da Allah ya gode mata ya shi mata albarka ya gafarta mata zunubanta abu na biyu kenan sannan ya mata tukuici da aljanna duk laifin da ta yi a baya karuwa ce ba fa bude baki ta ce na tuba ba a tunda dai ta ba kare ya sha ruwa ya farfado Allah ya ce ki je an yafe miki amma kai sai ka kama mutane kai ta kashewa baka jin tausayi ya kamata jama'a su san wannan addinin musulunci bai zo da ta'adin rai da dukiya ba sam addinin musulunci bai zo da wannan ba Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu to shine ainihin abin shine wannan hadisi fa sallu alaihi sai suka mai sallah babu bina'il masajidi alal qabri babin da ke bayani akan gina masallatai akan kabari ina hukuncin haka wannan babin akwai bambanci da babin jiya da muka karanta da ya ce babu ma yukrahu min ittikhadhil masajid alal quburi wancan babin yafi wannan fadi wancan babin na jiya yana nufin koda baka gina masallaci akan kabari ba an hana ka je kana sallah kusa da wata makabarta ko kuma kusa da wani kabari domin wata ran Anas ya miƙe yana sallah sai wani mutum yana ce mishi alqabra alqabra kai hankali da kabari kabari ta yake yana ce mishi alqamar alqamara ne wata wata yake sai na daga kai ina kallon sama kamar yana ce min ne dubu wata dubu wata sai ya ce inna ma aqulu al-qabra al-qabra kabari kabari kai hankali yace ina gani sai ya ce ka matsa ba a sallah kusa da kabari jama'a mun gane sallah sai dai in ta sallar gawa ita ce in ta kama za a yi ta a kabari kamar yadda ka ji amma sallar ruku'u da sujuda to wannan an hana ka ɗauki wurin da yake da kabari ko kuma makabarta haka sannan ko kabari kwaya ɗaya aka sa a wuri ka sani da cewa wurin ya zama makabarta don haka kar ka sake gidanka ko jariri ne ya mutu a ce za a rufe shi a gefen gida ko makamantan haka ya zama makabarta shari'ar musulunci ta hana a rufe mutum a cikin gidan shi ko da wasiya ye imam ahmad ko yace ko mutum cewa ye ‘ya'yan shi ya ce musu in ya mutu su rufe shi a nan ya ware wani ɓangare na gidan shi tunda mai gida ne in an mai nasiha ya ki sai a rabu da shi yana mutuwa sai a kai shi makabarta saboda na ɗaya dai rufe mutum a gidan shi to wannan ainihin ya saba wa abin da shari'ar musulunci ta koyar sannan kuma wannan yana karantar mai da addu'ar da musulmi suke duk sanda suka kai wani mamaci makabarta za a ce jama'a Allah ya ji kan duk waɗanda ke kwance wurin nan to shi fa yana gida to ta iya ka ce a'a to ai annabi gashi an rufe shi a gidan shi a'a annabawa suna da wata ka'ida wadda ke yawo a kansu guda ɗaya ita ce duk inda wani annabi ya faɗi ya mutu to a wannan gurin Allah yake son wurin ya zama kabarin shi kaga wannan khususiyar su ce na biyu ta iya yiwa ka ce to ai kabarin annabi a cikin masallacin shi yake a'a kabarin annabi ba a cikin masallacin shi yake ba a cikin ɗakin Aisha yake daga baya ne garin ƙara faɗin masallacin aka haɗo har da ɗakin amma duk da haka har kamar yadda muke faɗi sai aka kewaye kabarin daban yadda duk yadda ka kai da dabara ka baka isa ka ainihin fuskanci wannan kabari wajen sallah ba duk yadda ka kai da dabararka ba za ka fuskanci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sallah ba sai dai ya zama kabarin annabi din yana hagu gare ka kenan duk inda za ka juya sai dai kabarin ya zan yana hagu gare ka amma ba zai zama yana gaban ka ba ba yadda za ka ka tasa shi gaba Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan malamai suka ce wannan karhancin kuma na yin sallah a cikin masallacin da ke kabari da ke da kabari bai hada da masallacin annabi ba saboda masallacin annabi yana da darajar da ta darkake duk wani abu da za a yi mishi saboda haka masallacin annabi duk da kabarin yana ciki ba makaruhi bane kai sallah a ciki daidai ne sunna ne قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة الله يقال متى يرداتتي لما اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rashin lafiya zakarat ba'adu nisa'ihi kanisatan ra'ainaha bi ardil habasha annabi yana kwance bai da lafiya annabi kun san ya taba ainihin tura wasu sahabban shi sun yi hijira zuwa kasar habasha kasar ethiopia ta yanzu kasar hayya salasi wannan ainihin kasa lokacin nan kasar kiristoci ce kasar sarki najashi to da ummu salama da mijinta abu salama sun ainihin yi hijira zuwa can da ummu habiba da mijinta su ma suna daga cikin matayen da diddai suka ji kamar yadda na taɓa faɗi ita ummu salama suka yi hijira da mijinta suka dawo madina ita ummu habiba mijinta sai ya ridda ya shiga addinin kirista shi kenan haka nan ya zaman shi a kiristanci ta gama ta kabarta ai ta gama iddata annabi ya aiko yana son ta sarki na jashi ya ainihin biya sadaki annabi ya aure ta sallallahu alaihi wasallam to shi kenan sai ya zan kun ga waɗannan mata yanzu daga baya sun dawo sun haɗu kuma annabi ya aure su kenan bayan a lokacin da suka hijira zuwa ƙasar habasha matan su habban shi ne amma yanzu sun dawo madina waccan mijinta ya yi ridda annabi ya aure ta daga baya wannan mijinta ya mutu annabi ya aure ta daga baya to annabi yana kwance bai da lafiya sai suka zo suna hirar wannan coci wadda suka gani a ƙasar habasha yuqalu laha mariya sunan wannan church mariya sunan cocin kenan mariya da kake cewa kai da hausa mariya sunan cocin kenan wa kanat ummu salama wa ummu habibata radiyallahu anhuma atata ardal habasha da ummu salama da ummu habiba sun taba hijira sun je kasar habasha fa zakarata min husniha suna cikin hirarsu suka yi hira game da kyan cocin kasan mata wai waɗannan fa matan sahabbai kenan kuma matan annabi kenan yasa mata sai an karantar da su aqida jama'a coci wai gashi kuma tana ba mata sha'awa kin tuna cocin nan mai kyau kai cocin nan subhanallahi kai wannan fenti kaza kaza kaza wata sawira fiha da irin hotunan da ke ciki kai hotunan nan da ke ciki na annabawa suna da kyau kaza kaza suka yi ta hira annabi na kwance bai da lafiya a wata riwaya aka ce saura kwana biyar ma zai rasu farafa a ra'asahu manzo Allah yana jin an taba matsala aqida sai ya mike sai ya daga kanshi fa qala sai ya ce ulaiki iza mata minhumur rajulu salihu banau ala qabrihi masjida kin ga waɗannan ko kuma ula'ika waɗannan da kike jin su da ganin su waɗannan kiristoci da kika ga sun yi coci mai kyau sun sa mata hotuna idan aka samu mutumin kirki ya mutu a cikin su sai su gina ainihin coci akan kabarin shi shine ma'anan masjid wurin yin sujuda sun masawwaru fihi tilka suwar sannan sai su zana waɗannan hotuna a ciki kun gane in aka zo ga wani bawan Allah ya rasu wani reverend father ko wani bishop ko wani wa archbishop ko wane ne sai a gina kabarin sai a zo sai a yi church a wurin sai a ɗauko hoton shi sai a makala a cikin cocin shine kun ga annabi yana gaya musu kun ji sirrin waɗannan hotuna da kuka gani da waɗannan cocina annabi ya ce ula'iki shirarul khalqi shirarul khalqi inda Allahi waɗannan su ne a shararan halitta a wurin Allah shi yasa ba abin ban sha'awa bane to wannan kaga annabi yana kwabar su dan kar su zo su yi aiki irin na ainihin waɗannan kenan ko shi yasa duk wanda ya hada masallaci da kabari ya aikata mummunan kuskure ya marmaza ya gyara kar ya tashi ranar gobe alkiyama cikin ashararai daga cikin halittar Allah Allah ya kiyaye babun Imam al-Bukhari ya ce man yadkhulu qabral mar'ati shin wai wane ne ke shiga kabarin mace idan aka ce mace ta mutu za a saka ta a cikin kabari wane ne ke shiga cikin kabarinta domin ka'ida a cikin musulunci shine idan mutum ya mutu in aka je makabarta ba kowa yake shiga cikin kabarin shi dan saka shi ba sai dan uwan shi na jini yan uwan shi musulmi na jini baban shi kanin shi wan shi dan shi jikan shi irin waɗannan dangi na jini su suke shiga cikin kabari a miƙo musu dan uwansu su saka shi jama'a kowa ya kiyaye wannan to amma ita mace tana da ka'ida sabanin wannan sai bukhari ya ce to ita mace wane ne ya halatta ya sanya ta a cikin kabari sai ya ce qala haddathana muhammad ibn sinanin qala haddathana fulayh ibn sulaimana haddathana hilal ibn ali an anas radiyallahu anhu qala anas yace shahidna binta rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun halarci yar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi shi yasa binta da bahaushe ke cewa a wurin bahaushe in yace binta Fatima kenan to amma dai a musulunci lallai ba an ce binta rasulillahi ya zama Fatima ba tun daga wannan ita ma binta rasulillahi ce amma ba Fatima ba ce Zainab ce yar manzon Allah dan binta ya kenan yasa an kasa wa ‘yarka Fatima kawai ka tsaya Fatima ɗin shi ne ya ce mun halarci wata ‘yar manzon Allah yayin da ta rasu za a rufe ta wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun alal qabri manzon Allah yana zaune a gefen kabari fara'aitu ainaihi tadma'ani sai naga idanuwan shi suna zubar da hawaye faqala da aka zo za a saka ta kabari sai ya ce hal fikum min ahadin lam yuqarifil laylata jama'a cikinku akwai wanda bai kusanci iyalan shi ba a daren jiya to wannan kalmar muqarafa sahihiyar ma'anarta kenan akwai wanda bai kusanci matar shi ba akwai wanda bai jima'i ba bai sadu da matar shi ba a daren jiya to amma zaka ji Imam al-Bukhari zai kawo daga wasu malamai za su yi kokarin kautar da ma'anar muqarafa ta koma kan ainihin zunubi wai cewa cikin ku akwai wanda bai zunubi ba a daren jiya Ibn Hazm sai da ya musu raddi ɗaya bayan ɗaya a cikin muhalla yace Allah ya tsara wani sahabi na manzon Allah ya iya wa manzon Allah tsiwa a gaban manzan Allah ya ce shi bai yi zunubi ba ya ce babu sahabin da zai faɗi haka na'am